وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة كل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashin mu zuwa wannan safiya yau biyar ga watan Ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau ishirin da biyu ne ga watan biyu lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Mus'ab bin Umair da ke unguwar Kofar Gabas cikin garin Azare a jihar Bauchi domin ci gaba da tarjama ma'anonin Alkur'ani. Muna karatu cikin littafin Raddul Adhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nauya mizanin ayyukansa gobe kiyama. da kuma ɗalibinsa Sheikh Aliyu Albami da ya ƙarin fashin baƙi ya masa suna Ibahil Ma'ani ala Raddul Adhan ila Ma'anil Qur'an shi ma Allah ya haskaka rayuwarsa ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi muna karatu cikin suratul baqara jiya mun ajiye kan aya ta ɗari da hamsin daidai yau za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da ɗaya yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب na'am ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون mhm, فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون na'am Allah maɗaukakin sarki yake cewa kama arsalna fikum rasulan kamar yadda muka aiko manzo a cikinku to wato wannan maɗin masdariya ce muta'alliqun muta'alliqun bi atamma ni'imati wato kam- wato yana daga cikin cikar ni'ima aikowa manzo zuwa gare ku shi yasa a wani waje Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum haqiqa Allah yayi baiwa a mu'minai ni'ima ce da Allah ya tayar da manzo a cikin su to aikowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wata ni'ima ce domin manzon shine mafificin manzo shine shugaba shugaban manzanni gabaki daya cikin halittun ubangiji kaf babu ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne kaira halƙin lahi kullihim mafi alkhairin halittun Allah gaba ɗaya. To, kun ga Allah maɗaukakin sarki ya fifita shi ya darajanta shi, shi yasa al'ummar sama sai Allah ya darajanta ta, ya ce, Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi. ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhum fasiqun bangiji ta'ala yace ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ku ne fiyayyen al'umma ku ne al'ummar da tafi kowace al'umma alkhairi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wanda aka fitar da mutane me yasa ku kasance mafifici mafificiyar al'umma ta amuruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkari kana kuma kuna hani da mummunan aiki wa uba wa tu'minuna billah kuma kuna yin imani da Allah walau amana ahlul kitabi da an kirista da yahudawa za su yi imani su zama musulmai lakana khairan lahum da shine alkhairi a gare su domin za a amintar da su daga azaba in suka yi imani saboda haka kamar yadda Allah madaukakin sarki yace kama arsalna fikum rasulan kamar yadda muka aiko manzo a cikinku akan ma ni'ima ne Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala mun gode maka Mala yace ma'asharal arab ya ku taron larabawa ba iya larabawa ba a talikai gaba daya domin Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Ubangiji ta'ala bai aiko ka ba face ka zanto rahama ga talikai shi al'am annabi ne na larabawa da ajamawa gaba ɗaya domin shi ne manzo na ƙarshe babu wani manzo bayansa kuma Allah maɗaukin sarki ya aiko shi a cikin al'umman nan ne gaba ɗaya ba a yi wa kowace alƙariya manzanta ba saboda ladan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya girmama yayyawa awin nasu ya ce ko ko mutane Allah bai yi shi wato mala'ika ba. Yatlo alaikum ayatina, ai, Al'ur'ani, yana karanta muku ayoyinmu shi ne Al'ur'ani, wai zakihim kuma yana tunatar da yana tsarkake su, ayu tsahirukum mina sharri, yana tsarkake ku daga sharri. Wa yu'allimukumul kitaba kuma yana sanashe da ku alkitaba shine alqur'ani wal hikma ma fihi min al ahkam abinda ke cikin sa na hukunce hukunce wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna kuma yana sanar da ku abinda kuka kasance ba ku san shi ba min akhbaril umam na labarin al'ummomin da na gabata almadiya wa qisasil anbiya da labaran annabawa wa akhbaril hawadithil mustaqbila da kuma labarin abubuwan da za su faru nan gaba labarin barzakh labarin tashin alkiyama labarin aljanna labarin wuta labarin yadda za a yi hisabi shine labararrukan abubuwan da ke gaba wanda ba su faru ba duk alkur'ani ya bayar domin a cikin alkur'ani akwai labarin labarurruka iri daban-daban. To Allah maɗaukakin sarki sai yake cewa wannan ɗin fa duka ni'ima ce a tunatar da kai ne don kada ka fada irin yadda al'ummomin baya suka fada suka halaka ga Allah yana samu fadhkuruni bil ibadati kama talabtu talabtu minkum ubangiji ta'ala ya ce to ku tuna da ni ku ambace ni tuna da ni da bauta kamar yadda na nema a wajen ku domin Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam ne dan ya bauta masa wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ubangiji ta'ala ya ce ban halicci mutum da aljamba sai dan su bauta min bautar Allah ita ce firamare asamin na halittar ka kai ɗan adam duk wani abu da za ka yi to a bayan bauta ne ku ambace ni azkurkum ni ma zan ambace ku bi tawfiqi da dacewa ta wa tasdidi da gamdakatar dina lakum a gare ku wa bi rahamati iyyakum da kuma tausayina a gare ku jin kaina a gare ku wa maghfirati lakum da kuma gafarata a gare ku waf'alul khair ku aikata alkhairi fa ana ujazikum bihi ni ku zan sakan ya muku da shi wa fil hadith ya tabbata cikin hadisin qudsi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anillah shi kuma ya karɓo daga Allah ta'ala maɗaukakin sarki ƙala ya ce man zakara ni fi nafsihi wanda ya tuna da ni ya ambace ni a ransa zakartuhu fi nafsi ni ma zan ambace shi a raina man zakara ni fi mala'in wanda ya ambace ni cikin jama'a zakartuhu fi mala'in khairan minhu khairun minhu zan ambace shi a cikin jama'ar da tafi alkhairin da ya ambace ni a cikinsu domin Allah zai ambace ka cikin mala'iku su ka mala'iku ibadun mukramun la ya asuna Allah ma amarahu bayin Allah ne masu daraja ba sa sabawa Allah a ga wanda baya saban Allah ai yana da daraja amma in ba haka ba dan adam ai darajarsa ta fita mala'ika in yaba Allah, idan kuma ya kauce ya bi shaidan to dabbobi ma sun fi shi daraja, kamar yadda Allah ce, Ola'ika kal'an waɗannan kamar dabbobi suke, kamar yadda Allah ce, walaƙada zara ana li jahannama kathiran min aljinni wal insi. Allah ya halicci jama'a da yawa. mutane da aljanu don wuta lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa amfanuwa da ita ba sa fahimta suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya an musu wa'azi ba sa ci suna da idanuwa amma ba sa kallon gaskiya sai Allah ya ce ulaika kal an'ami waɗannan fa kamar dabbobi suke balhum adal kai sun fi dabbobi ma ɓata domin ita dabba ta ci ta sha ta yi barbara shi ne aikinta to kai ma in aikinka haka ne to dabba ma ta fi ka to abinda Allah ya halice ka Allah ya halice ka ne don ka bauta masa kana da linzami kana da iyaka ba za ka yi abin da ka ga dama ba sai abin da shari'a ta ce to Allah maɗaukakin sarki zai ambace ka ya tuna da kai cikin wato maɗaukaka to sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa washkuruli ni'imati bi ta'a ku gode ma ku gode min ni'imata ta hanyar biyayya ga Allah domin godiya ana godewa Allah ta hanyar biyayya ga Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yace i'malu ala dauda shukra wa qalilun min ibadiyash shakur ya ku mutanen annabi Dawuda ku yi aiki don ku nuna godiyarku ga Allah kaɗan ne kwarai suke godewa Allah ga manzan Allah sallallahu alaihi kai wannan rubda cike ya tashe shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da yake sallar dare yana sallar dare ƙafafuwansa suna kumbura ummina Aisha radiyallahu anha as-siddiqa bintu siddiq al-mubarra'a min fawqi sab'a samawat take cewa ya rasulullah Allah madaukakin sarki ya gafarta maka zunubanka wanda ka gabatar da wanda ka jinkirta ya kake wahalar da kanka yace afala akuna abdan shakuran ya aisha yanzu ke aisha ba zan kasance bawa mai nuna godiya ba ni da Allah ya darajanta ni ya ɗaukaka ni ya girmama ni to kun ga in Allah ya maka baiwa to ka gode wa Allah ta hanyar yi masa biyayya sannan godiya da gaɓai kenan ko akwai kuma godiya ta baka shine ka ce alhamdulillah ka gode in an maka abin alkhairi ka gode kar kai irin yadda wasu matan suke in an musu alheri sai su ce wai an gode to waye gode in an ma abin alheri sai ka ce na gode kai ne ka gode yafi daɗi a al'adance ma yafi daɗi ko haka ma a addinance ya fi daɗi ka ce na gode amma an gode ai girman kai ne waye gode kenan to Allah maɗaukin sarki ya ce washkuruli wala takfurun ku gode min kada ku min butulci bil ma'asiya kafirci anan ana nufin butulci bil ma'asiya ta hanyar sabo Allah ya yi maka baiwa ya ma arziki sai kuma kai butulci Allah ya maka ni'ima ya baka dukiya sai kuma kai butulci ka ki godewa Allah matashi kake Allah ya baka aure da kai kadai kake kwana a shago yanzu Allah ya kawo maka iyali aka girmama ka ka darajanta ka aka ma goma ta arziki kuma shikenan sai ka je kai ta kida sai kai ta rawa sai kai ta shegantaka iri-iri ka gode wa Allah kana so Allah ya sanya albarka cikin auren naka to kar Allah ya maka wata baiwa kuma ka je kana kin gode masa kana saba masa wa shukru lillahi darajatun godiya ga Allah darajoji ne shi ya sa wani hadisi na kudusi manzan Allah ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce inni wal jinnu wal insu fi na ba'in azim ni da mutum da aljan muna gagarin wani labari akhluqu wa yu'badu gairi yanzu ni zan yi halitta kuma ka bauta wani na Allah ya halice ka kuma ka bauta wani Allah wai kana neman mulki kana neman wani rawani kana neman wata kujera wai sai ka je ka yi shirka wai sai ka je ka lalata 'ya'yan mutane maza adadi kaza wai sai ka ci naman mutum sai ka sha jini to Allah wadai da irin wannan ku wani mulki kake nema mi kake nema a duniya wani ma Allah ya bashi mulkin amma bai daina ta'ammuli da bokaye ba wai sai ya dauka su suka bashi wallahi Allah ne baka ba wanda ya isa baka mulki sai Allah kuma ba wanda ya isa ya kwace wallahi in Allah bai kwace ba ai kuna gani yadda ake kwacewa ko gwamna ya isa ya kwace ne bai isa ba wallahi sai Allah ya so ko baya son ka zai barka to ka yadda da Allah ka ba Allah ka yadda ka sadu da ka ce Allah ne ya banka kyautata masa zato ka gode masa kar ka je wajen boka ba shi ya baka ba Allah ne ya baka ko ba kwa karantawa ne ana karanta muku ko ulillahumma malikal mulki kace Allah shike bada mulki tu'til mulka man tasha yake bada mulki ga wanda yaso wa tanzi'ul mulka mimman yasha yake ɓata mulki ga wanda ya so wato izzuman yasha yake ɗaukaka wanda ya so yake ƙasƙantar da wanda ya so Allah ya ce biya dukkan khair alheri a hannunka yake in Allah ya maka dukiya wani ne ma Allah ne ya baka ka gode wa Allah da wannan gadin da Allah ya baka na dukiya ka yi abin da ya dace da ita duk matsayin da Allah ya baka to Allah ne ya baka ba wani ba ko sai dai akwai sababi akwai sila ka kama kafa duk kama kafar ka in Allah bai baka ba da ka iya akwai wanda sun fi ka kafa ko sun yi ta kamawa amma Allah bai ba su ba sai Allah ya baka to ba za ka gode wa Allah ba ba za ka yadda cewa Allah ne ya baka ba to in kana so in Allah ya baka mulki mulki ya dawwama a gidanka mulki ya tabbata zuriyarka sai ta yi to shine ka bi Allah ka gode masa to sai Allah ya hana kowa ya bari kai ta yi amma in ka ce a'a ai da ƙarfin bokaye ne ai su ne suka sake shi yasa su ma suka rasa mulkin ba su kama hanyoyin ba to kai da ka kama in ka ci gaba bin bokaye to ‘ya'yanka ba za su yi ba wallahi kana kana kabari wasu kuma za su karba to Allah maɗaukakin sarki shi ne yake ba da mulki shi yake ba da dukiya shi yake ba da lafiya ba wanda ya isa ya baka lafiya in Allah bai baka ba duk likitan duniya da za ka je don ka karbi don ka warke wallahi sai mutum ya ta shan magani ya kasa warkewa sai ya da wani likita ya rubuta masa panadol yana sha sai ya samu sauki ya je kuma ya kashe kuɗi mai ɗimbin yawa wani ma ya yi ta kashe kuɗin bai warke ba sai wani can ya ba shi wani itace ya ce ka je ka ɗan jiƙa ka sha yana jiƙawa sai ya sha akwai wanda na sani miliyoyi aka kashe a jinyarsa wallahi amma ƙarshe haka ya koma gida bai warke ba wani can ne ya zo ya ba shi wani ɗan gari ya ce kana jiƙawa kana sha wallahi ya warke to tasirin waraka a hannun Allah yake in Allah ya baka lafiya ba wanda ya isa ya ƙwace kamar yadda in Allah ya baka mulki ba wanda ya isa ya karba in Allah ya baka dukiya ba wanda ya isa ya kwace duk yadda yake kinka haka zai barka da wannan dukiya to kai dai abin da ake so ka gode wa Allah ka'ida ce la in shakartum la azidannakum in kun gode wa Allah Allah ya ce zan ƙara muku godiyar Allah kuma shine ka bauta masa kai yadda yake so amma in kana shirka to fusa ta Allah kake yi wallahi Allah sai ya hana ƴaƴanka su mulki Allah sai ya hana dukiyar ta dawwama a gidanka ƴaƴanka a raba musu gadon duk kuɗin ya gobara ta cinye eh ko su ta shashaye dukiyar duka ta ƙare su ta biye biyan mata to godiya ma Allah shine yake tabbatar da ni'ima in ka gode wa Allah to ni'ima za ta dawwama ni'ima ba ta dawwama in ana kafirci in ana shirka amma in ana tauhidi ana kadaita Allah an yadda da Allah to ni'ima dawwama take tutur to duk wanda yake so ni'imar da Allah ya masa ta tabbata ƴaƴansa da jikaninsa su gada to ya dawo ya daina bin boka ya yadda Allah ne yake yi Allah ne yake bayarwa to Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu eh ban karasa wani oh
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء الأنفس والثمرات Mhm.
وبشر الصابرين Ka iso. Allah maɗaukacin sarki yake cewa, Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ista'inu ala hibzi amril qibla ku nemi taimako a wajen kiyayewa al'amarin alƙibla wa ma ya ta'allaku biha da abin da yake rataye da ita. Wani ƙaulin ya ce, Ista'inu, wato ku nemi taimako da biyan dukkan bukatunku, ku sami Allah biya muku bukatunku bisabar ta hanyar haƙuri, alaɓa'a, haƙuri akan biyayya ga Allah, walbala, haƙuri akan bal- jarrabawa in Allah ya jarrabe ka, wa anil ma'asiya, haƙuri akan barin saɓan Allah, wassala ku nemi taimakon biyan bukatunku ta hanyar yin sallah. An keɓe sallah da ambato, aka nanata saboda girman wato ibadarta, domin ita ce ummul ibadat, ita ce uwar ibadodi gaba ɗaya, kuma ita ce matakala ta mumini, munajata rabbil alamin, sallah ita ce wato ake ganawa kai tsaye da Ubangiji ta'ala, in kana so ka gana da mahalicinka ka shiga sallah. Inna Allaha ma'as sabirin, Allah yana tare da masu haƙuri bil auni da taimakonsa. Wa thaniyan ila wato Allah yana tare da masu haƙuri akan duk wani al'amuransu. Allah yana son masu haƙuri. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kar ku ce wanda aka kashe su ta hanyar ɗaukaka addinin Allah hum amwatun su matattu ne. bal hum ahya'un asura yayyo ne Allah yana sanya rayukansu ne a cikin wayansu tsuntsaye farra da ake suke rataye a al'arshin Ubangiji suna shawagi cikin aljanna suna cin duk abin da suke so sai su dawo su rataye kuma al'arshin Ubangiji duk wanda ya mutuwa shahada aka Allah yake girmama shi walakin la tash'uruna ay la ta'lamuna ma hum fihi amma ko ba ku san irin halin da suka samu kansu a ciki ba na ni'ima wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wallahi tabbas za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro tsoron makiya za su far muku walju za mu jarrabe ku da yunwa da kamfar ruwa wa naqasin min al-amwali za mu jarrabe ku da tawayar dukiya bil halaki gobara ta cinye wal anfusi bil qatl da kashewa wal mauti da mutuwa wal amarad da jinya jinyoyi iri daban-daban was samarat zamu jarrabe ku da annoba aka ƴaƴan itatuwanku Allah ya ce wa bashiris sabirin ai bisa ai bishara a masu haƙuri alal bala masu haƙuri akan bala'i bi uluwi sha'an fid duniya to suna da madaukakiyar sha'ani a duniya wal janna fil akhirah suna da aljanna a lahira Allah ka datar da mu suwaye masu hakurin alladhina idza asabatuhum musiba sune idan musiba ta same su qalu sukan ce inna lillahi milkan wa khalqan wa abidan lalle mu mallakar Allah ne mu halittun Allah ne mu bayin Allah ne yaf'alu bina ma yasha Allah yana aikata abin da ya so da mu wa inna ilaihi raji'un fil akhirah kuma mu zuwa ga Allah za a mayar da mu a lahira fa yujazina ya sakan ya mana ya zo a cikin hadisi ministar ja indal musiba duk wanda ya istirja'i lokacin da musiba ta same shi Allah zai ba shi lada kuma ya musanya masa da mafi alkhairi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan dinke rigarsa da fitilla a ci balbal sai iska ta fure ta sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ummina aisha ta ce ya rasulullah a fitillar sai manzon Allah ya ce kullu ma asa almu'min fa huwa musiba duk abin da ya sabawa ya sosa maka rai to wannan musiba ce duk abin da ya sa ka ji ba daɗi musiba ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rawahu abu dauda abu dauda ya fitar da shi sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim yabo daga ubangiji ya tabbata a gare su wa rahmatun da rahama ta lazimce su wa ula'ika humul muhtadun waɗannan kuma su ne shiryayyu wanda za su shiryu akan daidai ilas sawabi haithu sallamu li qada'illahi ta'ala ta yadda suka sallama ga hukunce-hukuncen Allah akwai wani bawan Allah da ɗansa babban malami ne sai ya rasu sai aka ga yayi kwalliya yayi ado ya sa fararen kaya mufarrid bin abdullah sai aka ce aka rama kallawa kai da ɗanka babban malami zahidi ya rasu kuma aka kaya sai ce ni da Allah ya karrama ni da abubuwa uku ya ba zan gode masa ba Allah ya ce wanda musiba in ta same shi in ya istirjai ulaika alaihim salawatun min rabbihim yabo daga ubangijinsa wa rahama da rahama wa ulaika humul mutadun kuma su shiryayyu ne to Allah ya min ya karrama ni da abubuwa uku shi yasa na gode masa to anan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum